بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله وبالجملة فالقلب الصحيح هو الذي همه كله في الله وحبه كله له وقصده له وبدنه له وأعماله له ونومه له ويقظته له وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه والخلوة به آثر عنده من الخلطة إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له قرة عينه به وطمأنينته وسكونه إليه فهو كلما وجد من نفسه التفاتا إلى غيره تلا عليها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وهو يردد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم لقائه فينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية فتصير العبودية صفة وذوقا لا تكلفا فيأتي بها توددا وتحببا وتقربا كما يأتي المحب المتيم في محبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي أحس من قلبه ناطقا ينطق لبيك وسعديك إني سامع مطيع ممتثل إني سامع مطيع ممتثل ولك علي المنة في ذلك والحمد فيه عائد إليك وإذا أصابه قدر وجد من قلبه ناطقا يقول أنا عبدك ومسكينك وفقيرك وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين وأنت رب العزيز الرحيم لا صبر لي إن لم تصبرني ولا قوة لي إن لم تحملني وتقويني لا ملجأ لي منك إلا إليك ولا مستعان لي إلا بك ولا انصراف لي عن بابك ولا مذهب لي عنك فينطلع بمجموعه بين يديه ويعتمد بكليته عليه فإن أصابه بما يكره قال رحمة أهديت إليه ودواء نافع من طبيب مشرك وإذا صرف عنه ما يعجب وإن صرف عنه وإن صرف عنه ما يحب قال شر صرف عني وكم غمت أمرا خلت لي في انصرافه وما زلت بي مني أبر وأرحما
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول وعلا مدعوكي كما من يبوء قريشي بستارة مدعساكي أو أن سافيا سافيا ثلاثة شاشدة جوة سفر shekara ta 1441 na hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda kuma shine sha biyar ga watan goma a shekara ta 2019 a lissafin miladiya har yanzu muna babi na goma kuma a ƙarshensa a wannan littafi mai albarka littafin izafatul lahafan في مصائد الشيطان نمالا ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى درس أمكم وانا شيني لا تمانين دقيقة نعم darasi na tamanin da ɗaya inda bayan ya kawo mana alamomi a babi na goma wato ƙarshensa alamomin lafiyar zuciya wato cewa alamar da za ta nuna zuciyar bawa lafiya lau take to bayan ya gama kawo mana waɗannan da mashahid da ya kamata abubuwan da ya kamata mutum ya rika halarto da su yayin aikata aikinsa da ikhlasi da nasiha da mutaba'a da ihsani da kuma mutum ya ji ni'imar da Allah ya masa da kuma jin cewa shi mai gajiyawa ne mai wato mai tafasiri ne yana da tawaya duka mutum ya rika jin waɗannan bayan ya kawo wannan zai mana ɗauraya sai yake wabil jumlati kai a dunkule dai falqalbu sahihu abinda ake cewa zuciya ingantacciya lafiyayya wadda ta kukuta daga cututtuka da matsaloli huwa alladhi hamruhu kulluhu fillah ita ce zuciyar da damuwarta gaba ɗaya dangane da lamarin Allah ne damuwa nan ba ana nufin matsala ba ma'ana abin da zai shagaltar da zuciya abin da zai shagaltar da ita tunaninta kai kawo ɗinta motsinta zamanta duk abin da yake da shi ne mafi muhimmanci ai daga nan aka samu lamarin muhimmi sai abu mai muhimmanci ne shine wanda yake ahammaka ahammatuhum anfusuhum ko wanda rayukansu su suka dame su to abin da zai dame ka zai zama shine damuwarka concern ɗinka na asali shine ya zama komai naka tunanin Allah ne mai Allah yake so ka yi ka yi mai Allah ya hana ka nisanta ya za ka kyautata alaƙa da shi wannan shine babban abin da zai nuna zuciyarka kalau take idan ya zama tunaninka gaba ɗayansa dangane da Allah ne وحبه كله له soyayyarka ka cokan ka ɗauke ta ta Allah ne ma'anar soyayyarka duka ta Allah ce ma'ana ba za ka so ba sai abin da Allah yake so ba za ka so wani ba sai wanda Allah yake so in ka tashi ƙiyayya to ka ƙi wanda Allah yake ƙi ba wanda ya hana ka abin duniya ba in Allah yana kansa don ya hana ka abin duniya to ba ka da dalilin ƙinsa ka ƙi shi saboda shi maƙiyin Allah ne ba ka so shi saboda yana son ka ba ba ka so shi saboda dan garinku bane ba ka so shi saboda kungiyar ku daya ba ka so shi saboda makocinka ba kuma saboda jinin ku daya kabila daya gari daya ba a'a ka so shi saboda mai san Allah ne ko ina yake a duniya ko baka taba ganin sa ba rana kun ɗaya ka fara ganin sa sai a ce wannan mai san Allah ne yana rike da la ilaha illallah muhammadu rasulullah a zuciyarsa ya imani da wannan musulmi ne to kana san sa dan Allah za ka so abu dan Allah za ka ƙi abu to wannan ita ce zuciya mai lafiya idan ka zuciya soyayyarta ba dan Allah ba ne tana son wanda zai bata kwabo in baka ba shi kwabo ba baka shiga rayuwarsa ba to ba ruwansa da kai kamar da za ka ji wani yana cewa domin idan ruwanmu da mutum muddin ba zai ba mu ba ba ruwanmu da shi wannan ba zuciya ce lafiyayya ba wannan mummunar zuciya ce idan ba ka san mutum saboda bai baka ba can kuma Allah yana son sa saboda wani abin da yake yi alaƙar Allah da bayansa babu mai iya shiga tsakani in Allah yana son bawa saboda wani abin da Allah ya yarda da shi yana da ikhlasi yana da wani abu dai da yake yi ko koyayye ko bayyananne wanda saboda shi Allah yake son sa wallahi son ka ko kin ka ba shi da muhimmanci sai abu a zuciyarka a wurinsa haka a wurin Allah don haka ɓata lokacinka ne ka ƙi mutum saboda duniya ka kiyayi wannan abun kuma alama ce ta cewa kana da matsala da Allah zuciyarka ba ta da lafiya in ka ga saboda duniya ka dora soyayyarka da kiyayyarka Allah tsare mu wa qasduhu lahu nufin ka gaba daya ya zama Allah ka nufa a abubuwanka nufin ka ka samu yardar Allah nufin ka Allah ya gamsu da kai nufin ka Allah ya saka a cikin salihan bayi nufin ka shine dai Allah ka yi abin da yake so yadda za a ce kana shiri da shi a mutane akwai waɗanda yana da wasu mutanen da duk inda aka kai aka kawo ba zai bata da su ba ko saboda kawai sun riga sun tsallake ba yadda za a iya ga bakinsu akwai ko ba mu shi ya zaɓa duk abin da ya yi duk inda wancan ya fada zai fada akwai mutanen da Allah jarrabe su da irin wannan soyayyar ga wasu mutane shi zai ce a duniya babu wanda ya kai masa kaza duk inda wani yake to shi yana ne to na ba karamin musifa ba ce in dai ba Allah ne ka bai wannan matsayi ba a zuciyarka to shiga uku shi wannan ya zama Allah shi ne mamaye duk soyayyar zuciyarka da nufinka wa badanuhu lahu jikinsa gaba ɗaya na Allah ne inda Allah ce sarrafa shi to ba jin cewa to ai in naje nayi wannan ni zan ji ciwo in naje nayi wannan zan sha wahala ni na son in huta ka sallama wa Allah jikin nasa ne in ya ce kai kaza tafi fagen yaki ka san kuma kashe kaza ai duka ran nawa na Allah jikin nawa na Allah akwai jikin da yafi naka shine jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an taba shi an ji masa ciwo a jihadi haka kawai ba an zo an shaƙe masa wuya an gaya masa maganganu wanda kai ba taɓa gaya ma irinsu ba don haka ya zama Allah za ka nemi yardarsa da jikinka da tunaninka wa amaluhu lahu ayyukanka ma duk su zama ga Allah Allah kake wa aiki ba wani ba Allah kake so ya baka lada ba wani ba don Allah kake yi ba don wani ba in ko kana yi don Allah ba don wani ba to karka taɓa neman yardar wani a cikin aiki in ba Allah ba karka ce yau in na ji ana surutu a kaina zan daina kaza na alheri to kana da matsala zuciyarka ba ta da lafiya saboda wani ya ce kaza wani ya ce kaza to daga yau na daina saboda ba na so ni a ce wani abu a kaina to kana da matsala kana da matsala tsakaninka da Allah in abu daidai ne kuma babu wata mafsada da za ta biyo bayansa maslaha ce kama hanya je kai abinka kowa ne yana so kowa ne baya so musamman ma kuma mu a rayuwa irin tamu da zaka ga wannan ba shi da wata alaka ba a wurinsa ake neman izini ba haka kawai surutu zai a cikin gari wani fa kaza ai mun ji ma an ce kaza haka kawai ka azabtar da kanka saboda irin waɗannan to baka kana da matsala sosai baka da lafiya alamar lafiya shine kama hanyar ka je ka wani ya biyo ka ku tafi inda alheri ne wani bai biyo ba kun kowaiwaye ka da kai surutu da yana amfani yana dakirarwa da yanzu ya hana wasu zaka babu matsala a gun mutum irin a ce surutun mutane ya hana shi aikin alheri musamman mutane waɗanda la yuqaddimuna wala yu'akhiru ba wani abu da suke da shi na tasiri ba za su hana ba ba za su umarni ba aikin su kawai wannan zaman gindin bishiyar an sha kunu an yi gyatsa a zagi wanda ake so tarkacen gari marar amfani to a ce wannan shi zai hana ka aikin alheri to kana da matsala zama duk aikinka ka miƙa shi zuwa ga Allah kada ka damu da wane ne ya yarda wane ne bai yarda ba in Allah ya yarda ba ruwanka da wani Allah ba mu wannan ikhlas walau mugula kai baccin kama ya zama dan Allah zaka Allahu akbar in tambaye ku ya ake bacci dan Allah ya za a kai bacci sai zama don Allah kai bacci tsarin baccin da za ka yi ka kintsa shi yadda zai tafi maka da ɗa'arka ka kwanta ka huta domin ka samu ƙarfin da za ka tashi ka bauta Allah da daddare ka yi bacci don Allah ka ci abinci ka sha abin da za ka sha domin ka samu ƙarfi a jikinka ka bauta wa Allah halarto da wannan niyyar shine abin da ba mai iyawa sai manyan mutane amma a ce ba wai ka zauna haka kawai rayuwarka kai fa mattafaq haka kawai kake yi duk abin da ya zo kawai a yi wannan ba zuciya ce mai kyau ba zuciya mai kyau da tartibi da tanzimi da idaran lokaci haka take cin nasara a tsara abu a nazzama shi a kintsa shi zan yi kaza karfe kaza zan yi kaza karfe kaza shi kansa tsarin yana sa niyyar ka ta zo shi kuma duk abin da za ka yi in dai da niyya mai kyau a ciki to ko al'ada ce to ta koma ibada kun ga muhimmancin niyya ko ko al'ada kake yi wani abu ne na al'ada wanda asali a shar'ance ba shi da lada a kai baccinka cin abincinka asalinsa ai ne al'ada ce to amma daga ka shigar da niyyar aikin alheri a ciki shike na sai tashi daga al'ada sai koma mai yanzu ibada ce da za a rubuta maka lada a kai wallahi muna hasarar abubuwa da yawa a rayuwarmu saboda jahiltar irin wannan abu akwai abin da za ka kintsa kai niyya domin Allah sai zama ya fita daga tsarin al'ada ka samu lada yanzu da ka san cewa akwai wannan ladan ai ba za ka bar niyyar ba akwai yaushe za ka yi niyyar ka to ne shi ake so wannan shine kuma dama bambancin al'ada da ibada shine a halartar da niyya cikin abubuwan da ake wa yaqdatuhu la haka nan farkawarka daga bacci rayuwarka a halin rashin bacci ka zama a faɗake shi ma ka mai da shi ga Allah ba wani motsi da za ka yi sai abin da Allah yake so duk abin da Allah ya hana kada a ganka a ciki babu wani ba ka da wani lokaci na ka bata shi ta kawai bature yana da lokaci sai wai leisure time ko to wannan leja ɗin juya ta a cikin niyyarka ta zama wani aikin alheri ka fahimci abin da ke nufi ba lejar aka hana ba amma in ka sa mata niyya ita leja ɗin sai ta juya sai ta zama alheri za ka samu da lada kun gane me nake nufi mai rayuwar mai rayuwar abokan sai zai ce maka shi daga karfe kaza zuwa kaza ba komai wai da yake sunansa lokacin hutawa to ba laifi ba ne ka huta amma ka shigo da wata niyya ko a zaune kake baka komai ka kudurci cewa kwakwalwar kake so ta huta domin kai wani aikin alheri kwakwalwar kake so ta huta shi sa kake tafiya a kafa don ka motsa jiki ka sami lafiyar da za ka bauta wa Allah shigar da wannan fa shine kawai bambancin kuma zaka samu lada a wannan wancan ka baka da lada to dan ne akwai wanda zaka shigar da wannan niyyar ba kun fahimci abin yake nufi dan haka ya qadar fadakar ka ba halin bacci ba da zaman ka cikin bacci duk ya zama don Allah kai wa hadithuhu da zancensa wal hadithu anhu da kuma zance a kansa ashha ilaihi shi ya fi soyuwa shi ya fi zama abin sha'awa zuwa ga wannan zuciyar min kulli hadisin daga kowane hadisi ya ake nufi zancen Allah da ya yi shi ne alkur'ani ka karanta shi wal hadithu anhu da zance da kai za ka yi dangane da Allah ai Allah shi ne kaza Allah shi ne kaza a cikin maganganun da za ka yi a rayuwarka ka yi magana akan Allah wajen girmama shi zikirinsa an fahimci abin yawwa girmama shi da ambatansa da tuna shi duk motsinka ka ambace shi shi ne alhadithu an hudu bayanan da za su nuna girman Allah ya zama a cikin su kake kullum maganar ka girman Allah to shi ya zama wannan abin shi ne mafi sha'awa fiye da kowane hadisi kada wani zance ya fi na Allah muhimmanci a zuciyarka kada wata magana da za ka yi akan wani abu tafi magana akan Allah muhimmanci شنو وحديثه أي الحديث الذي تحدث به هو وهو القرآن والحديث عنه أي وحديثك أنت عن الله تعالى فيما تقوله في صباحك وفي مسائك cikin maganganunka na yau da kullum da safe da maraice me za ka ce ka ce wani abu dangane da Allah to wannan abun shi ya fi zama abin sha'awa a zuciyar nan sama da komai wannan shine alamar cewa zuciyar nan lafiyayya ce wa afkaruhu taqumu ala maradihi tunanin wannan bawa bawa na Allah zuciya mai kyau tunaninta taqumu tana zagayawa ne tana kaiwa ne ta kawo ala maradihi akan abubuwan da Allah ya yarda da su المراضي شنو الأشياء التي يرضي أو يرضى عنها الله ويرضى بها الله abubuwan da Allah ya yarda da su abubuwan da Allah ya yarda su a kansu to waɗannan abubuwan su ne maradi to zama duk tunaninka akan abubuwan yardar Allah ne wa ma'abbihi da abubuwan da Allah yake so wanda fa so yake yi ce maka hatta tunani karka bari kai tunanin sabo ko tunanin na saƙo kar ma ka bari shi zuciyarka ya zama tunaninka mai Allah yake so ya yarda da shi to shi za ka tunani a kai ni ku a rayuwata na taɓa yin kaza ni ku a rayuwata na taɓa yin kaza ka lissafa ayyukan alheri kana ji an ce wani ya yi kaza wani ya kaza an taɓa yin kaza an taɓa yin kaza kai ta roƙon Allah ma ya baka dama kai yanzu wani idan ka ce masa wani bana za ka haji ce a ina wanda an zai ku shi ya da kansa yana ganin kamar ba shi da rabo a ciki ba zai taba zuwa ba tunani akan ayyukan da'a irin waɗannan da makamantansu ko a halin da kake ciki ba ka da ikon yi tunani akan ayyukan da Allah yake so ba iya maganar haji ba ko menene kana ganin wani yana sadaka kana ganin wani yana taimaka mutane kana ganin wani yana ilmantarwa yana aikin alheri kana ganin wani yana da zumunci kana ganin wani yana da sadar da zumunci tsakaninsa da 'yan uwansa kana ganin wani yana da'a ga iyayensa kana ganin wani ya mai da hankali kan abin da zai sa mahaifiyarsa hankalinta ya kwanta ya kai ta asibiti ya bata magani ya kwantar ya tayar kana ganin yadda wani yake girmama mahaifiyarsa ina ma kai ma a ce haka kake yi ai akwai abubuwa da za ka gani daidai wani alheri kana fatan ina ma kai ma ka aikata su to irin waɗannan ka riƙa tunani wata ran ma ka ce ni ko ina roƙon Allah ba ni dama wata ran a ce ina cikin masu yin kaza musamman abubuwan da suke da suke da alaka da kudura mai karfi ko kudura maliya kamar aikin hajji da fidda zakka da taimakon mutane ka riƙa jin cewa ni ina ma in samu damar da zan yi kaza kun san hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗin cewa babu hasada sai abubuwa biyu ko yawwa mutumin da Allah madauki ya bashi ilimi yana aiki da shi yana yada shi har kai ma ka ce ina ma ni ma in samu hasada nan ana nufin gibba yawwa ina ma ni ma Allah ya bani irin wannan ilimin in zama kamar wani in ilmantar da mutane in zama kaza da kaza ba dan ka samu suna ba a'a dan ka zama kana ilmantar da mutane ko kuma Allah ya ba mutum dukiya kai ma ka rika fata ina ma in samu dukiya irin wannan ni ma in rika infaqi ina aikin alheri da ita ai kakan samu halin kan lokacin kana irin wannan to shi aikin alheri tunani akan sama aikin labari ya zama cewa kana tunani akan wannan ya Allah ka bani damar da wata rana zan zama cikin masu yin kaza wannan dai kun fahimci me nake nufi sai ce wal khalwatu bihi akharu indahu min al khulqati cefewa da Allah ya zama ita ce mafi zama abin zaɓi gare shi ga wannan mutumin mai wannan kyakkyawar zuciya fiye da kulɓa fiye da takuɗi da mutane da mu'amala da mutane ya ware ya zana da ubangijinsa ya ware lokacin da zai azkar na safe ya ware lokacin azkar na yamma ya ware lokacin wuridansa karatun alkur'aninsa da sauransu ya keɓance ya bar mu'amala da mutane a cikin abin da Allah zai yarda da shi ya zama ya fi masa da a ce ya je hulɗa da mutane hulɗa daga nan da hausa ya ɗauko hulɗa ko ina jin da ya kai yawa hulɗa shine cakuɗi da mutane kai mu'amala da mutane ka zauna cikin su ka ji labarin su to waɗannan abubuwan abin da ya shafi da hulɗa da keɓewa wasu abubuwa ne da mizanin da zai nuna maka tsayuwa daidai shine ka bi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الخلوة ليست خيرا كلها أنزل يوم ولا الخلطة خيرا كلها ولا هذا شر كله ولا هذا شر كله amma niyyarka ita za ta sa a bambance kuma da tsayawa a tsakani kar ka ɗauki cewa kai ba ruwanka da kowa ka koma wani sufi sufi ka koma daji ba ka hulɗa da mutane ba ka saye ba ka sayarwa ba ka gaisuwar mutuwa ba ka komai ba a ganin ka ka ce haka shi ne mafifici to idan ba cikin sunna za ka yi wannan ba kuma shi ma wani lokaci ba koyaushe ba to wannan ba daidai ba amma in a sunnance za ka yi wannan irin warewa din ya zama ba ruwanka da mutane wani lokaci in buƙatar ka shiga mutane kai mu'amala da su ta taso to a ganka za ka gaida mutane ka yi ta'aziyya ka gaida wannan ba su da lafiya ka sadar da zumunci ai ibn majah ya rawaito hadisin da ibn hajar yake cewa isnadin sa hasan ne hadisin ibn umar الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم mutumin da yake mu'amala da mutane yake hulɗa da mutane yake haƙuri akan cutar da za su yi masa shi ya fi alheri sama da wanda baya hulɗa da mutane ka ke nan ashe ka sa mizani a cikin abu kar ka ce halwa ka ware kai kaɗai ka shiga halwa kun san ba halwa ta tarbiyyar tijaniya ba wannan nake nufi eh duk ai daga halwa ne aka ce mata halwa ba halawa ba ce mai daɗi mutum ya ware shi kadai a ɓoye shi a wani wuri ya shiga wani yanayi har ya zautu ya rasa hankalinsa ya rika sumbatu yana wasu surutai a ce wai bai san abin da yake ba wai maye ne na tauhidi ko a ba ma tauhidi suke sha ba maye ne da shauƙi da zauƙi da irin waɗannan dai lafuzan da sukan ambata ko ya yi zurfi ne a cikin tauhidi ko zurfi a wani abu sai sa ke irin wannan sumbatu daga cikin sumbatu har zai iya cewa shi Allah ne wai kuma wai duk a taru a ce wai ba komai saboda maye ne Allah raba mu da maye mayen giya giyar da ake kurba da mayen wannan irin abin da ake kurba na bid'a da yakan kai ga shirka Allah tsare musulmi daga irin wannan abu to wannan kalmar da za ta ce da asalin da dama ta bid'a ce ba irin ta ake mace ba warewar da za ka yi don bautar Allah don zikirin Allah wanda ba akan hanyar wani kabu ba akan hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba sai an kira ta sunan tariqar wani ba ba ruwan ka tariqar Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a ita za ka yi kuma azkarin irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka yi to wanda zai wannan shi ma tare da mizani wani lokaci kuma ya fito ya mu'amala da mutane to shi yafi ah wai waye ne babban abin misalin a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan abin ya kulle kansa kwana uku kwana biyar kwana shida ba a ganin sa a cikin gari baya haka sai ina yake ta sai yana can a bayan gari ko yana kogo ko kafin a saukar masa da wahayi da yake halwar zuwa kogon ira ya tafakkar wa ya tahannas ko da wannan lokacin ai ba duk ayoyin koyaushe yake ba a hakan yana mu'amala da mutane a hakan zai je kasuwa a hakan za a ba shi amana har aka kira shi amin inda ba a mu'amala da shi ai ba san aminin da za a kira shi al-amin ba ko ba haka ba don haka kafin wa'ayi ma ba irin wannan abin yake ballanta na bayan wa'ayi da shine murabbi shine mu'allim shine alƙali ko shine jagora a jihadi shine shugaban sallah shi ne mai wa'azi mai ilmantarwa shi za a kawo ƙara shi zai zauna da mutane ya warware matsalolinsu kaga wanda ya tafi kogo ai baya wannan abu da haka ba sunnar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam mutum ya zama khalwa ita ce koyaushe nasa shi yasa nan muqarana yake muqarana me ma'anar muqarana yana comparison ne yana gwadawa ne da hulɗar da za ta zama ba alheri a cikinsa a cikinta to gara me khalwar da yake akwai alheri ka koma ka keɓe da Allah ka bauta wa Allah an gani sai ya ce ai shi yasa shi ma sai ya kawo istithna'i sai ce illa haythu takunu al-khultatu ahabba ilayhi wa arda lahu a gani sai idan ya zama hulɗar da zai da mutane ita ce ta fi soyuwa ga Allah Allah ya fi santa ita Allah ya fi yarda da ita to ya je wannan hulɗa din haka dai ana nan an sa maka wannan mizani ba khalwar ake so koyaushe kan kuya ba amma dai ka rika samun lokacin da zaka ware da kai da ubangiji ka yi zance da shi yana da daɗi wannan abu ka taɓa gwada ba fa tarbiyyar tijjaniya nake da shi halwar wata nan kawai ka ware ka zauna ba ruwanka da kowa ka kashe wayarka tasbihi tahmidi hamdala kabbara za ka yi kai awa biyu ba ka magana da kowa ganawa kake da Allah wallahi wannan abu yana da wani ɗanɗano mai daɗi kuma kana gama za ka ji wani ƙarfi da kanka da irin cushe-cushen ƙwaƙwalwar nan duk babu su saboda wasu matsaloli ne suka dame ka ka samu lokacin da ka je ka juye su gaban ubangiji sai ka ji ƙwaƙwalwar ka kawai zikiri mentally yana da amfani haka ko a wajen amfani a kwakwalwarka kawai ka zauna ka gana da Allah ka gaya masa ka gaya masa ka ambace shi ka ambace shi yana da amfani wannan ba sufanci ba ne an gani lalle ya zama cewa kana da wani lokaci da ka ware kake wa Allah wannan ganawa kake ganawa da shi musamman sallolin dare da kuma zikirin bayan asuba ka samu lokaci ba baccin safe ko yaushe ba ka zauna ka zauna in ba irin wannan ran da ake irin wannan karatun ba zauna har sai rana ta fito Allah na kalla ko awa ɗayan ka samu kai zikironin ka ka nutsu ka kwantar da hankalinka ka rufe waya an san ba za a same ka ba amma ba kana yi kuma kana kallon waya hankalinka biya ta kono ba a'a zauna ya zama awa ɗayan nan ubangiji ka biya ka gana da shi kai zikirinsa wallahi zaka ji zaka riƙa ganin rayuwarka tana canzawa a halinka kawai za a ga alama wata irin gaskiya sabuwa ka ji kana kai mai gaskiya ne ba ka san barna ba ka san hulɗa da mu'amala da mutanen banza sai ka ga ka koma wani mutum daban wani garan bawon ake samu in kana irin wannan abu ka ware ka daure ka samu wannan abu ya zama kana yin sa Allah ya samu dace yace qurratu ainihi bihi farin cikin mai wannan zuciya muminin kirki mai zuciya lafiyayya irin wannan to farin cikinsa bihi aidillahi kawai da Allah ne ba shi da wani farin ciki sai da Allah kamar yadda za ka ce yanzu misali a duniyance akwai wanda kullum tunaninka ka gan shi irin yadda mutane suke ɗaukar soyayya irin wannan ta 'yan mata da mai a za ka ga wani tunaninsa farkonsa da ƙarfi shi ne budurwarsa wannan ba hanya ce mai kyau ba ina faɗa ne irin yadda za ka ga wani tunanin masoyiya ya ɗauke masa komai nasa mai ainihin mun sha zance ne a nan irin wannan ko yau ko da asuba ya tashi kafin ya tashi wani nasa a gida ɗaya ya tashe ta wannan ma mai kirkin kenan mai tashin asuba ɗin kenan wani ba ba ruwansa na sallar ma wasu ba sa yi gaba ɗaya dai tunaninsa ya za a yi ta yadda da shi ya za a yi sami yardarta ya za a yi sami soyayyarta ya za a yi tunaninsa tunaninsa tunaninsa duk a kanta don Allah ka taɓa sanya irin wannan tunanin ka baiwa Allah wannan tunanin wannan fashi zai sa ka gane ina matsayin zuciyarka take kana wa Allah irin wani yanzu misali budurwarsa ta ce ba ta so ya je gu kaza sai ya rika dube-dube yana tsoron ko wani ya gani zai je gaya masa mu ma sai ne guduwan ce mata matarsa matarsa ta halal amma ubangiji fa subhanahu wa ta'ala mai wuta da aljanna ya ce kar a ganka abu kaza a lokacin baka kallon wani na ganin ka wani na ganin ka zai je faɗa shi ba neman aje a gaya masa ya zanka to amma ba ka jin komai akan wannan amma kana tsoron wani mutum za a je a gaya masa cewa an ganka a wuri kaza ana samu wani ko ba a samu in har kana tsoron wani ya ganka a wani wuri baka tsoron Allah ya ganka to nan nan ma menene matsala ce a zuciyarka dangane da alaƙarka da Allah ya kamata ya zama cewa farin cikinka dangane da Allah abin da zai faranta maka shine abin da addinin Allah ya samu nasara an samu kwanciyar hankali lamarin addini lamarin alaƙarka da Allah ita ce sama da komai sai ce wa tumaninatuhu wa sukunuhu ilayhi natsuwarsa duka zuwa ga Allah ce ba wani abu ba in ka ga ka samu kwanciyar hankali to kuna shiri da Allah fa huwa kullama wajada min nafsihi intifatan ila ghairihi kai duk lokacin da ya samu zuciyarsa ta waiwaya zuwa ga wani wanda ba Allah ba tala alaiha sai karanto mata ya ayyatu an-nafsul mutma'inna ya ce wannan rai mai natsuwa irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ko ma zuwa ga ubangiji radiyatan kina mai yarda da abin da Allah ya yarda miki da shi mardiya kina zama abin yarda gare shi ke kin yarda da shi shi ma ya yarda da ki ko ma zuwa ga Allah daga kaji wani shedan shedan yana nema ya mutsu zuciyarka ya kunna maka wani wata mummunar wuta ta sharri je kai aikata kaza je kai abokanci mutanen banza je kai aikata kaza mummuna to maza maza ka karanta wa kanka wannan ya ayyatu an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki kar ka tafi wurin wannan koma zuwa ga Allah daga kaji kana nema ka koma tunanin kai koma ka dogara ga wani wani boka boka wani mai sihiri sihiri baka yadda da Allah ba kana nema ka karkata zuwa ga wani a ɗora ka a tafarkin zuwa gun yan duba to maza kai wa kanka wa'azi koma zuwa ga Allah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya Allah ko ba zai zama mardiyan akan mai shirka ba ba zai zama mardiyan akan mai bid'a ba sai ka tuba ka bar waɗannan abubuwa ka zama radiyan bima yarda bihi Allah hatta takuna mardiyan indahu ka zama kai ka yarda da abin da Allah ya yarda da shi har dan ka zama wato kai din abin yarda ne ga Allah fa huwa yuraddidu alaiha al-khitab bidhalika yita maimaita wa ransa wannan magana li yasma'ahu min rabbih yawm liqa'ihi dan yaji ana gaya masa wannan maganar ran da zai mutu ya hadu da Allah domin ran da zai mutu ya hadu da Allah in mala'ikun mutuwa sun zo haka suke gaya wa mutanen kirki ya ayyatu an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyya in an zo ɗaukar rai in na mutumin kirki ne haka mala'ikun mutuwa za su faɗi salamun alaikum dama haka za su yi da sallama kuma sannan sai su ce wa ran fito salim alim haka za a ce ne nan mutum ai kun san hadisin ne albara bin azib ne ko yake siffanta yadda ake fidda rai idan ran mumini ne yana fita da sauƙi irin yadda ruwa yake fita daga bakin salka ɗigo-ɗigo in ka buɗe roban ruwa inda ya zuba mana salkar ko in ruwan na zubowa ɗis ɗis ɗis akwai natsuwa ko ba natsuwa to haka ran mumini za a fito da shi cikin kwanciyar hankali to a lokacin mala'ikun mutuwa suna karanta masa wani ya ayyatu an nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki wai koma zuwa ga ubangiji ma'ana mutuwa ta zo kuma haduwa da Allah za a yi haduwa mai daɗi saboda imani amma in mutum ba mumini bane wata kungiya ake sawa a makogoran a fisgoran kungiyar kuma da take da aka yi fa iri iri yadda ana fisgowa tana jiwa mutum ciwo yanzu idan aka harbi mutum da kibiya kibiyar ba tana da wasu kunnuwa ba idan in aka zo fusgo kibiyar sai ta taho da nama ko ba haka ba to irin wannan haka ake fusgo ran kafiri kai ba ka gani kana da wani kila kusa da shi baka sani ba amma irin azabar da yake ji da raɗaɗin mutuwa mala'ikun mutuwa in sun zo haka suke masa tun za a fusgina da ƙarfi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan mumini ne to shine za a cire ran nasa a hankali irin yadda ruwa ke dubowa daga robar ruwa ita buɗe ko abin nan ledar fiya wata a cikin ruwa na dubowa a hankali to haka ran mutum mumini zai rika fita daga jikinsa har ya mutu sai ka gansu lif ya mutu sai a rufe masa ido inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai sutura to sai ce fa huwa yuraddu alaihi alqitab bi dhalika li yasma'ahu min rabbih yawm alqa'ih fayansabid fayansabid alqalb bayna yaday ilahihi sai zu sai zuciyar nan ta rinu a gaban ubangijinta wa ma'budihi abun bautarta alhaqi na gaskiya bi sirghatil ubudiyyah da rini irin na bauta shine sirgha rini ai mata rini na bauta ya zama ka tabbata bawa na Allah ubudiyya ita ce siffarka fatasiru al-ubudiyyatu sifatan wa zawqan la takallufan sai zama ubudiyyar Allah a matsayin wato zaman ka bawa ga Allah sai zama wata siffa ce tabbatacciya zauki ne ma'ana ɗabi'ar ka ce haka kake la takallufan ba tsora wa kanka kai wahala dan ka nuna wa mutane ba abinda baka da shi tasannu'an da takallufan ya zama ba wannan kake ba a'a haka ɗabi'a ai akwai yanzu misali a halayenka da za ka cewa kana da wasu halaye haka kake haka ka gino akwai kuma wani abu da kakan yi wani lokaci an san ba halinka ba ne yi kake dan a gani akwai wani ko babu a cikin ɗabi'ar mu mutane da yawa an san su haka wani an san shi da nutsuwa da kwanciyar hankali wani kuma sai a gaban wane sai nuna natsuwa da kwanciyar hankali to in a gaban wane yake nuna wannan shi ne ake ce ne takallufan wa tasannu'an an gane amma a ɗabi'ance ba haka yake ba to ya zama cewa ubudiyya siffar zaman ka dawa ta zama ɗabi'a ce dawwamammiya siffa ce da ba ta yankewa ba ɗora wa kanka kawai kai ko ka nuna wa wani ba fa ya'ti biha sai ka zo da wannan ubudiyya din ka aikata ta tawaddudan wa tahabbuban wa taqarruba kana mai san ubangiji da neman kusanci da shi tawaddudan wa tahabbuban ma'ana ɗaya yawa wa taqarruban da neman kusanci zuwa ga Allah kama ya'ti al-muhibbul mutayyam fi mahabbati mahbubihi irin yadda mai soyayya wanda ya kai matuƙa ga soyayyarsa har ta kai shi ga halar halin siffa ko soyayya da ake kira at-tatayyumu shine at-ta'abbudu zuwa ga mahbubihi bi khidmatihi wa qada'i ashghali yanzu idan kana san mutum ba kana so ka taimaka masa hidima ba yawwa to ya zama soyayyar da kake wa Allah sama take da kowace soyayya sha'awar kai wa Allah bauta sama take da kowace irin sha'awa an gane wannan to ya zama wannan ita ce siffarka za mu iya gama babin aiko fa kullama arada lahu amrun to nan malam zai kawo mana wasu abubuwa halatul mu'mini ma al-amri wan nahi wa halatul mu'mini ma al-qadar me mumini wace wannan hali ya kamata mumini ya zama a kansa yayin umarnin Allah da hannun Allah wani irin kallo zai musu kaddarar Allah kuma in ta hau kansa ita kuma ya zai da ita an gani ba mu karanta littafin ar-risalatu tadmuriyya ba ko da malam ibnu taymiya ya rubuta wanda daga cikin manufar rubuta littafin bayanin siffofin Allah da ka'idoji akan haka da kuma aljam'u bayna shar'i wal qadar الجمع بين الشرع والقدر yana daga cikin kinnar fahimtar aqida ka fahimci wannan babi na aljam'u baina shar'i wal qadar yana cikin manyan manyan abwabin da malam ibnu qayyim ya mu'alaja su yayi abu mai kyau a kansu a cikin littafin sa shifa'ul alil shifa'ul alil littafi ne babba shi ma wajen abin da ya shafi bayanin alhikmati wa ta'lil asalin littafin kenan to a ciki shi ma ya tattauna wannan matsala fiye da inda zaka same ta a wani wuri yadda zaka hada shari'a da kaddara wanda kallo kake wa shari'a wanda kallo kake wa kaddara menene shari'a al'amru wan nahi sannan me ya kaddara abin da yake aikin Allah ne ba aikin ka bane kanka ya fado wancan ku shari'a aikin ka ake nema an gani to me alakar wannan hali ya kamata zuciya mai lafiya ta zama a kansa dangane da ashar'u da kuma alqadar shine zama nan zai gaya فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي duk lokacin da wani umarni ko hani ya zo masa ya biro masa daga ubangijinsa a hassanin kalbihi na tsikan ta kuji duk lokacin da umarni ya zo ya ayyo allazi na amanu fa'alu kaza ya ku waɗanda suka yi mani ku aikata kaza ko kuma ya ayyo allazi na amanu la taf'alu misali ya ku masu imani kar ku aikata kaza duk inda aka samu wannan to me zai faru a hassanu qalbihi alamar zuciya mai kyau shine ka samu mai wannan jin da ya ji umarnin Allah ko ya ji hannun Allah sai ya ji natiqan wani mai furuci min qalbihi daga zuciyarsa yantiqu yana furuci yana magana yana cewa labbaika wa sa'adaik daga an kira ka za a yi maka umarni to ka ji a zuciyarka kana cewa labbaika wa sa'adaik amsawarka ya Allah amsawarka inni sami'un muti'un muntasibun ka ji wannan abin a zuciyarka ba fa wani ne mai magana ba kai din ne zuciyarka ce ta rika gaya maka kaza daga an ce to aje a sadar da zumunci ayi tauhidi kar a yi shirka maza maza tsaya a kan addini to ka rika jin zuciyarka ta karɓi wannan abun tana cewa labbaika wa sa'adai amsawarka ya ubangiji inni sami'un ni mai ji ne ma'ana nan sam'a qabulin muti'un ne ta'a ne shine ma'anar sam'an wa ta'atan wancan ba ji ne kullu ake nufi ba sam'a qabul na ji na karba muti'un aina da mazamin yana a tafsiri ko muti'un ni mai da'a ne mumtasilun mai yin abin da aka sani shine mumtasil an ce in yi to ni mai yi wa laka alayya alminnatu fi zalika Allahu akbar ba kuma fa ba ba zai faɗi wannan abin a zuciyarsa wai yana da wani alfahari bane a'a shi kansa wannan din yana mayar wa Allah ya Allah kana da baiwa a kaina kai ne ka ban tawfiqin da hakan din ma zan zama haka in zama mai ji jin karba in zama mai da'a mai aikata abin da aka sani to kana da baiwa a kaina cikin yin haka din walaka alayya alminnatu fi dalika walhamdu fihi a'idun ilayka yabo da godiya duk su tabbata sun koma zuwa gare ka saboda ka zabe ni ka san cikin mu'minai ni mai da'a ne in ka ce in ni ina ne to haka ya kamata zuciyarka ta ji idan an ce hayya ala sala eh yana cikin umari ko ba cikin umarni kana cikin aikinka sai a ce hayya ala sala to karka ce kai kiran sallah dai kiran sallah aiki dai aiki kullum sallah kullum sallah kar ka faɗi wannan ya zama zuciyarka ta karɓi wannan abin ta ji daɗi cewa an kira sallah ya zama kiran sallan nan ya faranta ma ciki kar ya bakanta ma kasa akwai wani yana wani aiki baya son ya ji komai daga an kira sallah wani matsaki yake fara ba fa dan kin wannan karkace na ce dan kin sallah a'a dan baya so ya rabu da abin da ke ciki yanzu to kar a samu wannan a zuciyarka ya zama cewa kana faɗin a zuciyarka inni sami'un muti'un mumtathilun wa laka alayya alminnatu fi dhalika wal hamdu fihi a'idun ilayka wa idza asabahu qadarun to haka nan idan umarni ya wancan ko an kayi ko ka bari to shi ma haka zaka ji ni ne ji ne ni ne amsawa ne na hannu daga abin da ta hana in ta haina rabbana in ta haina rabbana kuma haka alamar masu imani kenan kamar da sahabbai suke in an ce ku daina kaza sai ya Allah mun hannu mun daina mun daina amma mu yanzu ka ji an ce an hana abu wani aya ma zai karanto maka zai ce to sanni malam mai wa'azi ko kuma na Allah ni karka da min da wa'azinka ka kyale ni ai kamarin kowa daban da Allah tarbi da ni aya aka karanto ma maganar Allah aka ji amma maimakon ka zama wannan sam'an wa ta'atan din zuciyarka ta ji dadin karɓar wannan umarni da hani a to wannan gefen umarni da hani kenan shi ake tunani ne a shar'u shi ne shari'a wa idza asabahu qadaru in kuma kaddara ce wani abu ya same shi wajada min qalbihi natiqan sai ya samu a zuciyarsa wani na ce masa ma'ana zuciyarsa ta rika ce masa ana abduka wa miskinuka wa faqiruka wa ana abduka al-faqiru al-ajizu ad-da'ifu al-miskin وأنت رب العزيز الرحيم لا صبر لي إن لم تصبرني ولا قوة لي إن لم تحملني وتقويني لا ملجأ لي منك إلا إليك ولا مستعان لي إلا بك ولا انصراف لي عن بابك ولا مذهب لي عنك الله أكبر wannan imani da daɗi yake ina ma mu kai wannan irin imani ba za mu iya zama ba a a a na so a ce mun gama wannan babi minti goma sai bari mu gani idan kaddara ta same ka me ma'anar kaddara abin da ba ka da zaɓi a kansa ko wani abu ya samu mara daɗi to me za ka yi zuciyarka ta rika cewa ana abduka ya Allah ni ne bawanka ni bawanka wa miskinuka ni miskini ne wa faqiruka ni faqiri ne kun san ne magana akan alfarku bainal miskin wal faqir ko ba za mu tsaya akan wannan wa ana abduka al faqir ni bawanka ne al faqir al ajiz faqiri ne ni al ajiz gajiyayye ne al da'if mai launi al miskin kuma dai miskin ana kira miskin miskin ne anna al maskanata maskanatu yawwa halin rashi ya zaunar da shi wuri guda ɗaya shi ne ake nufi askalahu ya zaunar da shi ba inda zai iya zuwa saboda tsabar rashi wa anta rabbil azizur rahim Allah kai ne ubangiji na ku duba ku gani an haɗo rububiyya an haɗo izza an haɗo rahama waɗannan abubuwan kuma suna cikin manya-manyan abubuwan da suke tallafawa bawa a cikin sufofin Allah rububiyya i'tirafi da cewa shine ubangiji al-izza cewa ba wanda yafi karfin sa shine gagara ba dau ar-rahim kuma mai tausayi ne wajen mu'amalar da zai maka duk waɗannan abubuwan zai bi maka a hankali kana buƙatar waɗannan abubuwan gidan gata in inda zaka je ka zube shagwabar a biya maka to babu inda wurin mai wannan siffa babu inda ya kai wurin mai wannan sifa din shine ubangiji subhanahu wata'ala shine ma'alicinka shine mabuwayin da babu wani wanda zaka kawo kararsa ba a yi maka maganin sa ba babu wani abin da ya dame ka sai ka samu rahamar da za ta yi maka maganin sa an fahimci abin la sabra li in lam tusabbirni ya Allah ba ni da hakuri in baka ban hakuri ba kai ne mai ba da hakuri kai kake sa hakuri a zuciyar bawa in baka samu hakuri ba ba ni da hakuri saboda an jarrabe ni Allah ka bani hakuri wala quwwata li in lam tahmilni wa tuqawwini ya Allah in baka dauke ni ba baka tafi da ni ba baka karfafe ni ba to ban da karfin tafiya da kaina la malja li minka illa ilayka ba ni da mafaka daga gare ka sai zuwa gare ka ba inda zan fake in ma na gudu daga gunka to ba inda zan je sai gunka banda Allah ba mai wannan sifa ko shi Allah kamar da muka sha faɗa Allah subhanahu wa ta'ala in ka gudu daga wurin wani ya azabtar da kai ya zalunce ka ina zaka sai ka gun Allah to shi kuma Allah baya zalunci in ka gudu daga gare shi saboda laifinka saboda tsoron azabarsa to ba inda za ka kuma ka samu rahama sai gunsa shi ne ma'anar wannan la malja li minka illa ilaika in ka tashi kama ni da azaba saboda laifin da nai to ba inda zan je in fake in ba gunka ba nan ne zan zo in ce a gafarta min a gafarta min an gane wala musta'ana li illa bika ba inda wani wanda zan nemi taimakon sa sai kai walan sirafa li an babika ba ni da inda zan je in jiniya in rabu da kofar ka kofar ka ita ce wuri na ba inda zan je dole wurin ka zan zo ba yadda za a yi in koma wurin wani in kyale ka shine walan sirafa li ba da ma in juya baya in koma wata kofar daban ba taka ba wala mazhaba li an ka ba da wata mazhaba ba na ba ni da wurin zuwa da bagun ka ba ba inda zan je in rabu da kai fayan tarihu shikenan san ya zube shine yan tarihu in idan mutum ya taho daga wahala azaba ta koro shi damuwa ta matsa masa yana neman inda zai huta yana shigowa a gaje ne yake yi ba faduwa wani yake ba yawwa sai ya zube a falon gidansa daga shigowarsa gida sai a zuba masa ruwa ma in ba zai iya tashi ba ko to idan musifa ta bugo ka ta nan musifa ta nan musifa ta nan fatantarihu sai ka zo ka zube gaban ubangiji shi ma nan wannan yan tarihu din fa yan tarihu bi majmu'ihi bayna yadayhi sai ya zube gaba ɗaya a gaban ubangiji wa ya atamidu bi kulliyatihi alayhi gaba ɗayansa kaso kamɗinsa sai ya zo ya dogara ga Allah ba shi da wani katabus in ba da Allah ba fa in asabahu bima yakrahu in Allah ya jarrabe shi da abin da yake ki qala sai ce rahmatun uhdiyat ilayya wannan rahama ce aka bani kyautarta Allahu akbar abin da ba ka so ba ya zama rahama abu ne da ba ka son sa ya same ka sai aka yi zama rahama saboda abin da Allah ya ambata mana ko manzon sa ya gaya mana duk abin da ya same ka na musiba me za a yi maka za a kankare maka zunubi za a baka ladan hakuri ba mun sa magana anan ba duk kun san wannan to ne rahama ce ko ba rahama ce shi sa ka ji cewa wani yana yi da kai ma ya ce kaza a kanka ya zage ka ya tafi nan ya bata ka ya tafi nan ya bata ka har ka tada hankalinka to kai ma kana da matsala saboda me aka yi maka rage maka laifuka fa aka in mutum ya tafi yana yi da kai yana bata ka zunuban da kake ne ake rarragewa ake kwashe maka yake dauka yake mai da su kansa kaga shi ba baka da bacin rai haka ne ko ba ka ba saboda haka duk wannan abubuwan in kai musu kallo mai kyau wala sai ka ga ni'ima ce da rahama ce da kuma kyautar ce aka kawo maka ta kwanan nan ina yawan faɗin maganar ƙadu din nan wannan ma nana ta mana ita ho in musiba ta same ka ka gode ma Allah ta fuska hudu godiyar cewa ka yi haƙuri godiyar cewa ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un godiyar cewa bala'in iyakarsa kenan bai haura haka ba godiyar cewa bai shafi addinin ka ba wannan ni'imomi ne dukkan su ka gode wa Allah don haka waɗannan abubuwa kar ka riƙa mantawa da su ودواء نافع من طبيب مشفق in masifa ta zo maka ka ɗauka wani magani ne mai amfani ya zo maka daga wani likita mai tausayi Allahu akbar daga likita mai tausayi wanda ba zai baka abin da zai cuce ka ba don haka in musifa ta zo kai mata wannan kallon dan Allah za ka rika marin kanka kana buga kanka a jikin bango tashin hankali kai ba a kanka dan me yasa ake maka kaza ai ba ka rika wannan ba ko sai ka rika nutsuwa ka kwantar da hankali ka koma zuwa ga Allah wa in surifa anhu in aka tafi da wannan abin aka dauke maka shi ko wa in surifa anhu ma yuhibbu in aka dauke maka abin da kake so kana sai ce sharrun surifa anni Allahu akbar kun ban fara shi kuma hmm? abin da kake so aka ɗauke maka sai ka ce sharun sori fa anni wani sharri ne kila aka ɗauke mu la'alla da ya zauna tare da ni da ya zama mini wata jarabawa da musifar da sababin hisabi mai yawa ko dukiyar yanzu a yi za a sace masa dukiya a faɗi wannan eh a yi sata sai ka ce sharrun sori fa anni an kwashe ma wasu miliyoyi sai ka ce an ɗauki shari ko alheri aka ɗauke tsakani da Allah ai ne muhimmanci ai alheri aka ɗauke ko to nan in zuciya tana kallon wannan abun ta wannan mahangar sai a ce sharri ne aka ɗauke mu domin zaman sa tare da kai ƙari ne akan hisabinka sai an tambaye ka ya aka yi ina ka samu ya aka yi da me ka kashe ya aka yi ya aka yi ya aka yi ya aka yi kuma na Allah ya zama sababin ɗagawa a gare ka baka san ƙarshen dukiyar ba za ka rabu da ita na Allah saban Allah za ka yi da ita na Allah ba duka za ka bada sadaka da taimakon al'umma ba kila duk saban Allah ma za su tafi in aka ɗauke wannan ai kamar ka ce ne la Allah dama sharri ne aka raba ni da shi haka ne ko baka ba kullum dai ka miƙa wa Allah to haka ake son mumini ya zama ya miƙa wa Allah lamarinsa dangane da abin da ya shafi kaddara ya sallama zuciyarsa ya karɓi umarni da hani an gane fi ma ya ta'allaqu bi shar'i qawluka sam'an wa ta'ata ko فيما يتعلق بالقدر التسليم التام والرضا بما قدر الله an gane abu yawwa cikin abin da ya shafi umarni ka miƙa wa Allah ka karɓa ka yi aiki in na aiki ne ka hannu in na hannuwa ne abin da ya shafi musifa kuma da kaddara shi kuma ka sallama zuciyarka ta saki cewa ba da mugunta ba ce Allah ba baya mugunta ba zalunci bane Allah ba zalunci amma kaddara ce Allah ya kaddara maka la'alla in alheri aka dauke maka da kake gani a matsayin alheri la'alla sharri ne aka raba ka da shi la'alla kuma in wani abu ne da baka so aka dauke shi kuma wani alheri ne aka kawo maka sakamakon rabuwa da abin da wato baka so Allah subhanahu ta'ala ya samu dace dole ne mu tsaya nan ko tunda lokacin ya wuce kuma ya wuce kuma ya ƙara wucewa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk